أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ba mu dama ya ja kwanukanmu da rayuwanmu ya dawo da mu wannan lokaci a wannan rana daidai lokacin da muke zaunawa a kowane sati domin tunatar da kawunanmu da sauran jama'ar musulmi gaba daya shine tafiyan da yake gabanmu na zuwa lahira a cikin wannan muna karanta kitabul kaba'ir ne wanda muke karanta waɗannan kaba'ir ɗin wanda ya kamata kowanne musulmi ya kasance ya san su domin ya nisance su karbe lahira a ya haɗu da fishin Allah tabaraka wa ta'ala to alhamdulillah kamar dai kullum karatunmu yakan ɗora ne inda muka ajiye a satin da ya wuce to haka yau ma za mu ɗora inda muka aje a satin da ya shige muna cikin alkabiratu sabi'atu wal ishirun da take magana akan kastam din nan mun dan taba karatu da dama wanda har muna batun mu kai karshen wannan kabira na 27 muna daidai inda shi mai littafin yiwu muna hikayen waɗansu baitutuka na waƙa wanda za su kai kamar goma sha wani abu wanda mun fara baiti na ɗaya na biyu sai lokaci ya ƙure sai muka ajiye karatun to za mu ɗora inda muka ajiye cikin baitutuka ne ya ce ذلب بفكر فما في العيش من طمع لا بد ما ينتهي أمر وينعكس أين الملوك وأبناء الملوك ومن كانوا إذا الناس قاموا هيبة جلسوا ومن سيوفهم في كل موترك تخشى ودونهم الحجاب والحرس أضحوا بمهلكة في وسط معركة صرعا وساروا ببدن الأرض وانطمسوا وأمهم جدث وضمهم وأمهم حدث وضمهم جدث باتوا فهم جثث في الرمس قد حبسوا كأنهم قط ما كانوا وما خلقوا وما تذكرهم بين الوراء ونسوا والله لو آينت عيناك ما صنعت أيدي البلا بهم والدود يفترس لآينت منزرا تشجى القلوب له وأبصرت منكرا من دونه البلس min aujahin nadiratin hara naziruha fi raunaqil husni minha kaifa yanzamisu wa azumun baliyatun ma biha ramaqun وليس تبقى لهذا وهي تنتهش وألسن ناطقات زانها عدم ما شانها شانها بالآفة الخرس حتى ما ياذنها لا ترعوي سفها ودمع عينك لا يهمي وينبجس to wannan shine karshen baitukan da muka faro a satin da ya shige ya ce zallubi ya kai mai hankali fakir don Allah ka je ka yi tunani ya ce da mai hankali nake magana in ji malam marar hankali ba da shi muke magana ba kai dai mai hankali ka ji da kyau fakir don Allah ka je ka yi tunani fama fil aishi min tsamayin ai rayuwar duniya wannan jin daɗi ai ba wani abin damani ba ne ko ka yi damanin za ka wanzu ba za ka wanzu ba damanin mi za ka yi na za ka zauna a duniya ai ba wani damanin zaman duniya da za ka yi saboda abubuwan da suka gabata kamin ka zo duniya da bayan ka zo duniya abin da aka yi gabanka babbar magana kai musulmi a yanzu nan da muke magana ka tashi babu muhammadu rasulullah labarinsa kake ji ya aka yi kasan yadda aka yi abin nan da yake tafi da kowa shi ya tafi da shi har ma annabi ya kan faɗa wani hadisi ya ce duk wanda wani bala'i ya dama ko na mutuwa ne aka yi masa mutuwa ya tuna rasa ni ya ishe shi wa'azi ya rasa ni ya haƙura balle rasa wani ya za ka yi damanin ka miƙe kawawai kai za ka zauna a duniya labudda ma yantahi amrun wa yan'akisu labudda ba makawa ka san amurin wannan lamari na rayuwar nan taka yantahi wallahi zai kare kai kasari ba sai an gaya maka zaka mutu ba shi yasa Allah yake ba mutuwa misali yake ce mata yaqin wa abudu rabbaka hatta yati yakal yaqin kai tabauta wa Allah har sai ka mutu wanda yasa yake ce mata yaqin saboda tabbas ce ita ba ta da shakka wansu da shakka a cikin samuwar Allah amma samuwar mutuwa ba shakka a cikinta shi yasa mutuwa mutum ma ba zai ce Allah kiyaye shi ba don ba zai kiyaye ka ba dolen ka sai ka mutu za ka roƙi Allah kiyaye ka abuwa da yawa amma banda mutuwa roƙon Allah kiyaye ka ga mutuwa kar ka mutu ba zai taɓa yiwa wurinka ba kuma ko ka roƙon ba za a karɓa ba kowa ya san zai mutu tun da ka san za ka mutu mi miki kafa da kake yi na wacaniyar shirya wa kanka jin dadin duniya abinda duk abinda ka tara da kai din kanka sai an waye gari babu to shirme mi kake yi wannan labudda ma yin tahi amrun ba makawa wannan lamarin na duniya na sai ya kare rayuwar kan nan wa yana akisu sai an samu sunkuyan hakan akasin hakan shine akwai ka sai an samu sabanin haka shine baka kana da mulki to labudda sai an samu sabanin haka ba mulkin ko dai da rayuwanka a karbe mulkin a ba wani kana gani ko ko kai a karbe ka a bar mulkin kuma a ba wani labun da yan akisu yan tahi amrun wa yan akisu ba makawa kowanne lamari da ka sani na duniya wanda kake cika baki da shi kake alfahari da shi sai ya ƙare kai kuma sai ka ƙare abinda ba a sani ba da kai da shi wa zai riga wani ƙarewa ma dole komai sai ya ƙare kullum man alaiha fani aidal muluku in mulki kake takama to ina masu mulkin da aka yi gabaninka mutum nawa ka sani yana cikin mulki na isa na jin daɗi ya mutu ya bar mulkin dole dole ga barori ga masu tsaro ga fadawa ga komai na jin daɗi amma ana cikin hakan ya bar mulkin dolansa Allah ya kira azra'ilu ya zo dole ya karba bayan da ya yana son mulkin ya bar shi to mutum nawa ka sani haka ko ko mutum nawa ka sani yana cikin mulkin aka tube shi baya da mulkin da ya wuce ana jiniya Allah ya kiyaye ran kai da dai kaza kaza kaza wata rana gashi zaune ana wani jiniya irin wanda ake masa ba shi ba kujeran da yake hawa gashi wani ya hayi ba shi ba wa abna'ul muluki kuma ina ‘ya'yan sarakai wanda suke jiji da kai saboda iyayensu ba su mulki ne ka tuna inda aka fito mana an yi mai mulki wa ne an yi mai mulki wa ne ya yi ɗa sunansa kaza ko ya sunanta kaza ta yi wacaniya ta yi kaza ta yi kaza yanzu ba uban ba wacaniyar ko ku a'a akwai uban mulkin an ɗebe su ya wulaƙanta yayin sun wulaƙanta dama abin da yasa ake nan nan da ƴaƴan masu mulkin dan suna da mulkin ne ya isa wa'azi musamman irin wurin yan siyasa ana karbe mulkin an ba wani wannan da suke maka fadanci sai ga sun kuma ba sa kosan kallon ka in office ne sai ka ga masinjan ka da sauransu sun koma masinjan wani irin kofar gidanka da ake cikawa ana girmama ka ana waye-waye wani fa kosan shi haɗu da kai a hanya ma ba zai ba karka bata mai lokaci balle ya je wurin ka gaida ka in taro ne aka kira gaban ka kana wurin ya zo a tashi a girmama shi a bakyale ka kanu idan waman kanu idan nasu qamu haibatan jalasu na ƙara tambayar ka ina waɗanda kanu suka zamo saboda isansu da matsayinsu idza duk lokacin da annasu mutane sauran jama'a sauran wada kamu suka ganshi yazo sai su tashi haibaton saboda girmansa da karrama shi amma sai gashi su ga ina wanda suka zamo idan wansu jama'a suka gansu saboda daraja da matsayi da isa tashi suke don girmamawa amma su jalasu zauna suke ina wanda kasan idan jama'a suka gansu suka shigo cikin jama'a saboda haiba da kurjini duk jama'a idan suka tashi su zaunawa suke saboda isansu domin ai gaba da gabanta ko idan wani babba ya zo sai a ga an tashi girmamawa ko to waɗannan da ke girmama shi ai ƙanana ne ko to ya ko wani babba shi ba zai tashi ba to kenan alamun ya fi wancan to ina wanda ka sani waɗan wanda in wani suka tashi don girmama wani su zaman su suke saboda sun fi shi daraja wasu sun tashi saboda haiba na ganin wani da ya shigo amma su saboda ya san su jala sosai su yi zaman su to ina suke ana maganar uban ƙasa ga mai martaba ya zo da uban ƙasa ya shigo jama'a sun tashi girmama shi to shi uban ƙasa shi ma idan mai martaba ya zo ya za a yi sai ya tashi to lokacin da mai martaba yake zaune uban ƙasa ya zo idan wasu suka tashi tsaye mai martaba zai tashi saboda isansa ba zai tashi ba to ina mai martaba nawa ka sani wanda ba shi ina martabar take sai labari sai dai ka je gidan tarihi ko ka za ka ga hotonsa ko in za a ba da labari sai a ba da fomawa ne fomawa ne shi kenan ko yana da rai ko ya mutu mutum nawa ka sani towa za ka yi wacin ƙaho da mulki wa man su yi fuhumu fi kulli mutarakin ina wanda ka sani wanda saboda isansu ta kubansu a cikin kowane irin fagen fama wurin fafatawa ta sha to so takubansu da sojojinsu a cikin kowace irin fagen fama na fafatawa sauransu ake yi nawa ka sani ina daulolin da aka yi da ina su can tun zamanin annabi ina su rum da faris sannan ina zuta da raya soviet irin da aka yi nan baya-baya duk ina suke yanzu an sha gabansu waduna humul hujjabu wal harasu amma su tsakaninsu da wannan sojojin masu ɗauki su je su karya waɗansu tsakaninsu da masu kawo hari a zo a hari wurinsu to akwai hujjabu masu kariya walharasu da masu tsaro wanda kamin ka isa wurinsa ma baka isa ba saboda hujjabu wasu get get get sannan ga yawansu sojoji da waye-waye da security da kaza don garaje wurinsa saboda ainihin security amma duk da security nan duk da gate-gate din nan duk da wannan masu tsaron bai hana azara'ilu ya je ya ɗauki ran wannan mutumin ba to a sai security ɗinka da gate-gate ɗin da masu tsaro da masu bindigogi da waye-waye kar su raba ka da allah don ba sa iya baka kariya ga mutuwa idan ta zo a zahau bi mahalakacin kaga da sun kasance ba su ba su ka yi tunani dama ce baka fakir ka yi tunani a unguwarku ko a garinku ko a ƙasanku kasan akwai irinsu fi wasu da ma'arakacin kuma wani zubin sun kasance ba su a cikin tsakiyar fagen faman ma aka zo aka kashe su duk da wannan kariya da suke da su bai hana aka zo aka isra'ilu ya zo ya dauke su ba suka koma sar'a mace wasaru gahiyar sun koma bi baɗinil ardi cikin ƙasa wanda masu an shafe su an batunsu an fita batunsa sai dai labari ai 19 kaza zuwa kaza wane ne ya shekara kaza aka bayan ya mutu sannan aka rada sai dai labari kawai sai dai 19 kaza zuwa 19 kaza ya yi mulki amma ya rasu 1990 kaza mutum nawa ka sani haka suna kirguwa ko a taron nan namu ko wannan bai ya kirga su wa ammahum hadathun wannan abin da muke gaya muku mai zowa la ta ci kun illa baka ta mutuwa wa ammahum ta zo ta gama da su ta lullube su wa dammahum jadathun sannan kabari ya tattara su suna cikin ƙasa duk gadajen nan nasu da katifofin nan da iya kundishin din da suke sha da kayan daɗin da suke sha yau ga mutum a cikin rami wanda bai wuce zira'i ɗaya ba gadonsa kokila daga nan yana kai can da filaluwa ga komai gajin daɗi amma ga mutum cikin ƙasa an tona shi ba shimfiɗa balle katifa ba bargon shimfiɗawa ba fulo balle gado gashi a ƙas duk manyan alkibobinsa da rawunna da manyan takalmansa da suturan nan manya da fulluna ko zobe ba a barinsa da kai ko zobe an cire farar zane da ɗanfarin mayahi an lullube an kaɗa ka a ciki to yau za ka bari tufafi da takalma da kayan kawa da masu ingi za ka su raba ka da shiryawa da wannan gidan da yake tabbatacce kar wancan gida shi raba ka da Allah ba tufahun juthathun firramsi kad humisu batu sun koma sun kasance fahim jusassun suna kwakwance firramsi a cikin ramin nan ƙadhu bisu firramsi an koɗi musu ɗauri wanda ba igiya ba sarka a cikin ramin su fito a taɓa je wanda ya mutu ya dawo suna ɗauri allah shi ya yi ɗauri wanda ba igiya kuma ka tabbata ɗauri da ranka ba iya so sai ya ɗaure ka kaga mutum an ce shekarar sa uku bai taɓa barin wurin nan ba bai ya taka da kwancen nan sai kwanci wanda iya ɗauri ya yi ɗaure shi Allah kenan ka annahum qaddu ma kanu kace ne da dai kuma ba taba yin su ba wa ma khuliqu wallahi kamar ma ba alice su ba wa ma tadhkiruhum bainal wara ambatan sun da ake yi ya mutu ya mace a cikin talikai wana su wansu ma har sun manta da su wasu har sun manta da labari sai an ba eh lalle ko an yi wani an yi wani lalle ko sai tarihi wallahi lau ayyanat aynaka ma sana'at ina ma rantsuwa da Allah wallahi lauda dai aynaka wannan idanuwa naka guda biyu ayyanat da za ta sa ido da za ta ga ma sanat at aidil bila yanda dangogi nau'uka na ninnigewa wadda za a cikin kabari da idanuwanka naka sun ga yanda ake ninnigewa a cikin kabari mutum ne da kyawunsa jikin da nake ta wahal da kan kana shashafa masa mai kana ciye-ciyen kaza don jiki shi lafiya kana shafe-shafen kaza don fata ka yi kyalli su ma ko wani irin mai kana sai ka shashafa wai don ka yi kyawu ta yi kyawu yau da idan ka zai ga yanda jikin nan zai koma wadudu yaftari su bihim tsutsa tana caccaka wa wannan jikin na waɗannan mutun da waɗannan mutane suke cikin ramin da ba kai tattalin shirya wannan jikin ba domin shirinsa da kake gyaransa da kake yi ba zai amfana ba da za ka ga yadda tsutsa take caccakar wannan jikin a buɗe kabari ka gana wani yadda tsutsa take gwazgwazniya a kan jikin da ba ka yi faɗin gyara wannan jikin ba ba ka gyara wancan jikin ba shi ne zuciya don ka gyara wannan jikin ba ka gyara wancan ba aikin banza ka yi min aujihin la'ayanat manzaran wallahi da idanka ya ga abin duba wanda tashjal kulubu lahu zukata za ta hirgita ta ƙonu ta hankalin ta ya tashi saboda shi wa afsarat munkaran wallahi da kaga mugun abu wanda min dunihil balasu bayan wannan mugun abin ban abinda zai zo banda bacin rayuwa fuska ta ta gami ta baki ta baki baki zai zo min aujihin ga fuskoki wasu haka kasance nadiratin masu haske da kana kyalli kana sheki kana jin daɗi amma in kaga wannan abin wallahi da fuskar ka da da da da ta ta ta, ta koma fuskar shanu wato ranka zai baci shine ma'anar wannan wacce take hara naziruha mai kallonta ma zai bi mauci saboda shawar fuskar fi raunakil husni saboda kyallin kyawu min hagareta tun ya duba ga kaifa yanda misu ya aka yi shi yanda aka yi aka shafe mutumin nan gashi bashi mutum ne mai sheki mai kyawu mai kyalli ya fi ka kyawu ya fi ka kyawun ido wataƙila kai bakar ma da kyakkyawan gani sai ka ai ma aikin ido ɗaya ayyami sai kasa gilas kake kallo ga mai lafiya mai lafiyar ido kyakkyawa ga cikin ramin idanun sun zazzage duk jikin ya ɓaci ya zazzage naman yaro ba wallahi da kaga abin du wa'azunun baliyatun ma biha ramaku za ka ga ƙasa da kuma ƙasusuwa wanda suke sun riga sun nindige ya idonka zai gani wallahi ƙashin na mutum wanda ya mutum ma wallahi za ka ganta ba ta da ma bihara makon ba ta da kowani abin tsutsotsi sun canyi ba kowani abin da za a lasa wani matsi ko babu kashi ya bushe ya ba irin kasuwan nan suke zuwa ba suke daukowa gaba annabi su su marmasa gari ya tashi ce ya iza kunna iza man warfatan a inna la mabufuna khalqan jarida kashin haka zai koma duk maskin nan bashi zai koma kashi kamar karfe sannan ya nindige in kan marmasa shakan nan ma sai ya gare sai ya tashi kai ne fa kake wannan wahala ma bi harama ku walaisa tabka jikin bai wanzuwa walaisa tabka lihaza wahiyatan tahisu haka ne ko eh saboda ya za da wannan shi mun tsallake ne wahiyatan tahisu ko sauran baituka biyu wa alsunun nadiqatun halusa masu magana wadda zana ha adabun da akwai ko ilimi ko adab dai haka ga fasahohi ma shanuha miye kan mata yanzu shanuha bil afatil kharasu shanin da ya kan mata yanzu ta zama bebiya ga mutum mai fasaha mai hikima amma gashi ba ya ce ba komai harshen ba ma harshen balle ya magana ya zannuwa ya kabe hankali hatta ma wai sai yaushe ne za ka bar jiji da wannan kai da kake yi kake wannan magana fa duk abinda maka faɗa to wai sai yaushe za ka gyaru latar a wi safahan ba ka tsorata saboda wauta duk abinda ake faɗa ɗin na yaushe za ka shirya to wadda mu a har ga wai hawayen idonka layan hamisu baka da lokacin da idanuwan za su sako hawaye wayan wayan bajisu su zuba su tarara ƙasa saboda diban abin da yake can to har yaushe wai zaka shirya tunda har wannan wa'azin bai sa idonka ya kwalla masu ɗiɗɗiga hawayen da masu zubarata ta takaba inda rare baka samu kai ba saboda tsoron lahira din nan to yoshi za ka tsoratu wannan abin da aga maka baka baka gyara ba Allah ba mu ikon gyara ana nuna lokaci yayi Allah ya mana gafara Allah ya yafe muna Allah ya sa mu yi karshen ƙwarai albarka annabi Allah ba mu kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya da sauran ƙasashen musulmi gaba ɗaya fasibobi duk Allah ya yi muna masu mulkin ƙasar mu Allah ya datar mu da su ga alkhairi ya tunkuɗe mu da su ga shari'a albarka annabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من داره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يسمون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم